الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب حد المرأة على غير زوجها babu mace ta kakaba a kan mutuwar wani ba mijinta ba me ya hukuncin haka yin kakabar mace a game da mutuwar wani ba mijinta ba menene hukuncin haka shi za a yi bayani a nan
أنا مسدد حدثنا أبو بن المفصلي حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال Muhammadin Musirin ya ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda wasu suka ce ma duk a tabi'ai gaba ɗaya ba ka basa. Ƙala, Muhammadin Musirin ya ce, توفي ابن لأم أبية رضي الله عنها an karɓi ran wani ɗa na ummadiya wato nusaibatul ansariya ɗaya daga cikin dukkan sahabbai mata Allah ya ƙara yadda a gare ta an karɓi ran ɗanta فلما كان يوم الثالث yayin da rana ta uku ta zo wato da mutuwarsa da arbi sufratin sai ta ce a kawo mata wani mai mai fatsi-fatsi fataman saharbihi ko turare mai fatsi-fatsi ta shafa a jikinta wa qalat a ummadiya ta ce نهينا أن نبدأ أكثر من ثلاث إلا بزوج an hane an hana mu mu mata daga mu ce za mu yi ta kaba wato a ce mun bar ado don mutuwar wani kowane ne ah, a fiye da kwana uku sai fa idan miji ne mutu wannan shi ne har wata hudu da kwana goma wannan da ta ce nuhina ya nuna cewa marfu'i ne dai idan sahabi ya ce umar na bi kaza au nuhina an kaza to yana nuna marfu'i قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد الذي قاله بأعصر على سيه وقول الأكثر إن إراجي كفدا عكسية
نعم حدثنا الهميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عيون بن موسى قال أخبرني عمير بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت زينب ير أبي سلمة wato ‘yar ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wasallam zainabu ta ce
لما جاء نهي أبي سفيان من الشام yayin da labarin mutuwar abu sufiyana ya zo daga sham دعت أم حبيبة رضي الله عنها بسفرة Ummu Habiba ita ce Ramlatu, ɗaya daga cikin matan annabi Allah ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya. Ta ce a kawo mata wani turare mai fatsi-fatsi في اليوم a الثالث rana ta uku.
ومسار آل زيها Ta shafa a gefen fuskarta da وزرعيها kuma ƙafa a hannayenta.
وقالت Ta ce ni kuntu an haza lazari ba wai ina bukatar shafa turaren ba ne a yanzu. Hakika ni modaciya ce daga wannan. daga ni inni kuntu an haza a la ganiyata to
da an yi ko la la ganiyata la ganiyata shi la ganiyata din shi ne labarin kuntu na'am gaba ɗayan kuma kuntu an haza la ganiyata shi ne labarin inna yadda aka ce min an sa lami ne a labarin kana saboda ita kanta kanan da ma'amulanta labarin inna ne ana sa labari kuwa ana sa lami ko a labarin inna ko to
lauda an ni samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya kulu in banda na ji ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hilu limra'atin tu'minu Ba billahi dai wal bane.
yawmil akhir ba daidai bane ga duk wata mace wadda ta yi imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala mai sai za ta yi ta kaba don wani nata ya mutu fawqa salatin fiye da kwana uku ta zauna fiye da kwana uku ba ta shafa mai ko turare ba wai da sunan an mata mutuwa
illa ala zawjin sai fa idan mijinta ne ya mutu fa inna tuhidu alaihi arba'ata ashhurin wanda wa ashara.
wajibi ne ta yi masa ta kaba har wata hudu da kwana goma har wata hudu da kwana goma kuma a nan da aka kai da ce da cewa din da ake tuni da billahi wa billahi na zama ta ce ko da da take duniya ce mijinta ya mutu dole ne ta yi masa wannan ta kaba wata hudu da kwana goma to a- amma a matsabar abu hanifiya abu hanifa da wasu malaman kofa da wasu 'yan kaɗan daga malikawa suka ce mace wadda take zuniya ba a cewa a yi mata dole a kan sai ta yi wa mijinta ta kaba za a yi mata dole dai ta yi idda barin ado ta ce wannan ba lalle ba ne. to
حدثنا إسماعيل mm, حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم mm, عن عمير بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته
mm. zainab yar abi salama ta ba shi labari ta ba umar ibn nafi'in labari قالت ta ce دخلت على أم ya حبيبة shiga wajen ummu habiba sai da ramla زوج النبي a صلى kan الله عليه وسلم wa sallama فقالت wato lokacin da aka zo aka ba ta labari cewa mahaifinta shi ne abu sufyana ya rasu a ƙasar sham Kaka sai ta ce samitu nabiya na ji النبي annabi صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر matar da yake ta ba da gaskiya da Allah da ranar lahira تجد على da ميت ce za ta yi ta kaba don ta rasa wani فوق ثلاث fiye da kwana uku إلا على زوج wato ta ce za ta yi mummunan kama ba za ta yi ado ba har fiye da kwana uku ba daidai ba ne. sai fa idan mijinta ne ya mutu أربعة أشهر ita وعشرة ba ta mummunan kama saboda mutuwarsa za ta yi masa ta kaba wata hudu da kwana goma
ثم دخلت على زينب بنت جاش sannan ta ce da ita zainabu ta ce na shiga wajen zainabu yar jashu حين توفي أخوها yayin da aka karɓi ran ɗan uwanta Wanda aka- Wa- wato yayin da ya- aka karɓi ran ɗan uwanta
قد أبدي ta ce a kawo mata turare فمست ta shafa daga turaren ثم قالت sannan ta ce zainabu ya ta ce ما لي بطيب من حاجتي ba wai dan ina bukatar turare ba ne na ce a kawo min turaren nan غير أني سمعت رسول abin da الله yake صلى akwai الله عليه وسلم na ji manzo Allah على sallallahu alaihi المنبر wasallam yana kan mimbari لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ba daidai ba ne ga duk wata mace wanda yake ta yadda ta imani da Allah ta imani da ranar lahira إذ على ميت da za ta yi ta kaba don ta rasa wani فوق ثلاث fiye da kwana uku إلا على زوجين sai fa idan miji ne ta rasa أربعة أشهر dole za ta yi masa وعشرة ta kaba wata hudu da kwana goma
باب زيارة القبور wato wannan hadisin aka ce shi ne babban madogara akan cewa dole ne mace idan mijinta ya mutu ce masa takaba yin takaba gaba ɗaya malaman musulmi sun gama akan mu cewa a yin haka mace ne cewa mace ta bar ado idan mijinta ya mutu illa iyaka akwai yan wa'yansu gurare a ciki da aka samu sabani eh, tsakanin malamai mace mai takaba ta yi ko ba ta yi ba ko sabon ba wanda ya an samu sabani a tsakanin malamai amma dai gaba ɗaya an gama akan cewa lallai ne bata ta yi wannan mummunan kamar wato ce ta gaba saboda mutuwar mijin.
Na'am.
Babu ziyartar kuburi wannan babu ne game da ziyartar kaburbura.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه Mm.
قال Ah, ima a ana sunan malik ya ce wato ne na cikin rubaiya su buhari hadisan da yake buhari tsakaninsa da manzon sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne. anan daga adamu sai shugabatu sai sabitu sai ana ka a kan anas ya ce مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تمشي عند قبره manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mace tana kuka a gindin wani tsabari فقال yace da ita اتق الله wani tsoron واصبري Allah baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri قالت matan nan sai ta ce إليك ba ta daga kai ta duba ba ka kyale ni ba ta daga kai ta duba ba ka kyale ni فإنك لم تصب بمصيبة domin kai wannan maganar da kake min dan irin musibar da ta same ni ba ta same ka ba don kowa ya ba ولم تعرفه da san cewa manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam فقيل لها inna hunna إنه biyu النبي صلى sai الله عليه bayan manzon Allah وسلم aka sai aka ce mata kin san wanda yake magana da ke ko ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam فأتى باب النبي صلى الله عليه sai ka dafa da وسلم sauri da sauri ya je kofar manzon sallallahu alaihi wasallam فلم تجد عنده بوابنا mu masu gadin kofa ba a kofar gidan manzo
فقالت sai ta shiga ta ce da manzo لم أعرفك ya rasulullah maganar da na faɗa ban san kai bane فقال sai manzo Allah ya ce إنما صب sabaru inda sadamatu yanzu ko kin ce kin haƙurin ai haƙurin da ake bayani samu mashiga ba ai haƙuri lokacin bugun musiba na farko tunda musiba ta bigi mutum bugu na farko ya haƙura shine yayi bajin
babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dace da ita me yasa ki zai kabarin ba ya nuna mata ma kenan sa zai kabarin mata ma kenan suna da suna da damar ziyara kaburbura malamai suka ce amma fa inda aka ce mata na iya ziyartar kaburbura idan ba a ji tsoron wata fitina ba amma matukar akwai wata fitina da ake tsoro a wannan sai a hana domin an faɗa wa fadin nasarayi mukaddamin ala jalbin masalihi ko uzma muke ko a toshe duk wata kafa da ɓanna za ta iya afkuwa haka ɗin shi ne abin gabatarwa a kan jan duk wata maslaha duk maslaha da za ta samu wajen ziyarar kabarin bai kai a ce a toshe wato ɓanna ba bai kai a toshe kafar ɓanna ba matuƙar akwai yiwuwar ɓannar daga ziyarar ta musamman ya zama mata da sun taba sai da shiga da sauransu da maganganu kuma ba lalle wanda za ta ziyarta ba ma ya zama maharamin wannan ba daidai ba ne shi yasa a dariƙa tijjaniya aka ce ai mace da take son ta ziyara ta karanta jawharatul kamali ma kafa uku da niyyar ziyara sai a rubuta mata ladan kamar ta ziyarci duk wani manzo duk wani annabi duk wani waliyi na Allah alhali tana gidanta hali tana ɗakin mijinta ba sai ta fita ba. To,
babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama babu faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba zabul mai yusu ibari bukai alihi alaihi ana yi wa mamaci azaba da sashen kukan iyalinsa a gare shi.
za ka nan nauyin sunnati Idan yin kukan ya zama al'adarsa ce, ya san za a yi masa kukan yake hanawa yadda malikawa ke cewa wala yu azabu bi buka'in lam yufidi na ba a yi wa mamaci azaba don an masa kuka matuƙar ba shi ne ya ce a yi masa kukan ba kuma aka ce bai san kuma za a yi bai ki hanawa Eh, amma in ya san za a yi ki hanawa ko ko shi ne ya ce a yi masa kukan irin na ɗarfa ne ke cewa za mu tufan aini bima ana ahaluhu wa shuƙi alayyal jaiba ya banata ma abadi wannan ai za a yi masa azaba na shi ya ce a yi masa to kuma ya san za a yi amma ya shiru ya ki cewa kada a yi to
da kaulin layi Allah ta'ala tabaraka ta'ala ya ce ku an kufa kuma alaikum nara ba ya wanda suke mummune ku kare kawunan ku kare iyalinku daga wuta wato ta fuskar barin ayyukan sabo wanda ayyukan sabon nan ya haɗa hadda kuka na mutuwa kukan mutuwa
وقال النبي صلى الله عليه وسلم Ah, wato manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce كلكم راع kowa a cikin ku an ba shi aikin kula da wanda yake kasa da shi ومسؤول عن kuma رعيته kowa a cikin ku za a tambaye shi daga game da waɗanda aka ba shi ya kula da su
فإذا لم يكن من سنته idan kukan bai zamo daga al'adarsa ba وهو كما قال عائشة رضي الله عنها to ya san daman su ba ba sa kuka Ah, ko ko ya san suna yin amma ya ce shi bai yarda ba ko wanda ya masa bai yafe ba a kai wannan sai zama kamar ayin da Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta ta faɗa ولا تزر وازرة وزر أخرى saboda ga hujja wani sanin wata ala yana cewa lai- rai mai laifi ba ta ɗaukar rai- laifin wata ran kowa laifinsa zai ɗauka
وهو كقوله wannan ya yi kama da faɗin ubangiji subhanahu wata ala
وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها idan rai wadda ta ɗau laifuffuka ta ce wata ta zo ta taya ta ɗauka لا يهمل منه شيء ba za ta samu wadda za ta ɗauke mata wani abu ba daga ciki na ƙyale ta za a yi Ya yau mai turul mar'u min ahi to
وما يرخص من البكاء في غير نوع da kuma rangwamen da aka yi na cewa don an yi kuka da hawaye ba da daga murya ba wannan ba shi aka hana ba don an wa mutum mutuwa ya yi kuka da hawaye ba tare da daga murya ba to wannan ba shi ne wanda aka hana ba an yi rangwame
وقال النبي صلى الله عليه وسلم wato shi hadisi wannan kalmar cewa yura hasbi min al-bukai fi ghairi nauhin hadisi نعم ibnu abi shaybata da tabarani duk sun fi da shi haka nan hakim نعم ya fi da shi yadda sahihi sai dai bai kai sharaɗin buhari ba shi yasa bai kawo shi da da da sinadin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin da buhari ya kawo shi a nan a mu'allaki to nan gaba a kitabul diyati da wani gurin zai kawo shi da sinadin sa Na'am.
na cikin kamar hadisai dubu da ɗari biyu wanda wani wajen buhari ya kawo su mu'allakai amma wani wajen ya kawo su muttasilai
لا تقتل نفس Manzala ظلما sallallahu alaihi wasallam yace ba inda za a samu wata rai da aka kashe ta fuskar zalunci إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها sai ko dan adam na farko wanda ya kisan kai shi ne kabiru sai an ba shi nasa rabon daga wannan kisan kan da aka yi. duk kisan kan da za a yi tun farkon duniya har ƙarshe kabiru yana da nasa rabon a ciki.
وذلك لأنه أول من سن القتل domin kuwa wannan ko saboda shi ne farko wanda ya nuna mutane a shi ana yin kisa
حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال Ah, Usama Jumla Zaidin yadda أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه yar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Zainabu ya aika zuwa gare shi إن ابن لي إذا cewa wani ganawa yana halin fitar rai فأتنا ka zo mana ina so a ce ka zo
قال صلى يقرأ السلام manzo Allah ya aika yana cewa a gaishe ta ويقول yana cewa da ita إن لله ما أخذ inda Allah ya karba nasa ne وله ما abinda ya أعدى bayar ma nasa ne وكل عنده بأجل مسمى kowa a cikin halitta ko kowane daga cikin bayarwar da hanawar ya tabbata da Allah da ajali abin ambato فلتصبر shi yasa ta yi haƙuri ولتعتصم da nemi lada wajen Allah.
أرسل إليه Yan nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta sake aikowa dai gare shi يقسم ya ne عليه masa magiya. Lalle ليأتينها lalle ya daure ya je.
فقام Ana Allah ya tashi.
وما هو سعد بن Ana عبادة Mubaraka.
ومعاذ بن Ana جبل Abu Jabali.
وأبي بن Ana كعب Abu وزيد Talib.
بن Ana Abu ثابت Talib. Wasu ورجال mazaje suna tare da shi.
فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق Wajen wannan ya ta manzo sallallahu alaihi wasallam aka bi ko manzo Allah ya rana.
ونفسه تتعقب alhalin ransa tana fita da kyau numfashinsa na fita da kyau da kyau قال ya ce حسبته أنه قال na gaskiya ce كأنها شن sai ka ce salka ce take kara ففاضت عيناه Allah da ya ga yadda ha- halin da yaron yake ciki sai hawaye suka kwarara daga idanunsa فقال سعد sadin ubana ya ce Ya Rasulullahi, ma haza?" wannan kuma fa فقال هذه رحمة Allah ya ce wannan tausayi ne قال الله في قلوب da عباده Allah ya sanya a zukatan bayansa wanda suke mummune
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kan masu jin kan wasu ne a cikin bayi.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Ana sun malike ce Allah ya kare da a gare shi.
شهدنا بنت لرسول الله صلى Min je الله عليه kuma wata وسلم ƴa- wa- wato janazar wata ƴa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam.
قال Yace ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر Ummu Kulsum ce matar Sayyidina Usman ta biyu. Wace ke sai wafati a shekara ta tara daga hijira. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a gefen kabarin.
قال Yace فرأيت عينيه تدمعان daga idanun manzo sallallahu alaihi wasallam suna zub da hawaye قال yace فقال alala هل منكم رجل لم يقارف الليلة akwai a cikin ku wani mutum wanda bai aikata zunubi ba a wannan daren wannan fassara kenan ta farko wanda ce abin da ake nufi da nan lam yuqaribul laylata bi sadu da iyalinsa ba a wannan daren
Kala Abu Dalata, abu da lahata ya Ana- ni kan ban yi ba kala Allah la sallallahu alaihi wasallam ya ce Fanzil, ka sauka cikin kabarin kala ya yace Fana Zalafi ka Kabariha, sauka shiga cikin kabarin
da suna Abdanu, da suna Abdullahi, أمرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة عثمان رضي الله عنه an karɓi ran wata ya ta ce ita ce na Usman Allah ƙara da gare shi بمكة Amurka ita ce ummu abana yadda yake a ruwayar muslim an faɗi sunan nata
وجئنا لنشهدها muka zo don mu halarci binne ta yi mata sallah da binne ta وحضرها ابن عمر alamu umara ya zo wajen وابن عباس abana abbas رضي الله عنهما da a gare su وإني لجالس بينهما ya ce ina zaune tsakanin inji alamu ubaidullah da abi mulaika أو قال ko cewa ya جلست إلى na zauna أحدهما kusa da ɗaya daga cikin ثم جاء الآخر sannan ɗayan ya zo فجلس إلى ya جنبي zauna kusa da ni قال عبد الله بن عمر رضي alamu الله umara عنهما ya ce لأمر بن عثمان dan uwanta ألا تنهى عن البكاء baka ce ma tana da cikin kuka ta daina ba فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا wani mamaci يعذب بالشهاد عليه ba da sauƙin yake da iyalin su ce masa قال ابن عباس رضي الله anhu عنهما Allah kare da a gare su قد كان عمر رضي الله عنه يقول ba a بعد ذلك a sunna malaka sai na faɗa irin wannan cewa mamaci akan masa azaba da sababin kukan da aka yi masa
ثم حدث sana da mai abbasin ya ce فقال wa ya ce ya ba da labari ya ce صدرت ما عمر رضي الله عنه من مكة mun dawo tare da umar daga makka allah kare da gare shi فإذا كنا بالبيداء ai yayin da muka je gu da ake kira bai da'o sunan wani jeji ne tsakanin makka da madina
إذا هو بركب شاة ذل ثمرة sai ga wasu matafiya su suna hutawa ƙarƙashin inuwar wata bishiya فقال ya ce اذهب ya ce da ni je ka فانظر من هؤلاء duba الرسول ka ga wa'ancan matafiyan suwaye قال ya ce ونظرت sai na je na duba فإذا sai صهيب na ga ga suhaibu yana cikin suhaibun musulmanin da kasu ɗaya daga cikin musulmi na farko wanda suka gamu da azaba saboda sun musulunta na
فأخبرته koma wajen umar na ba shi na umar na ba shi labari فقال sai ya ce da ni خذوه لي ma ka je ka ce ya zo in ji ni فرجعت إلى na صهيب je wajen suhaibu فقلت na ce ارتحل ka so mu je فالحق بأمير sai wajen المؤمنين sarkin mummune ya ce yana kiran ka
فلما أصيب عمر yayin da aka kashe sai da na umar wato aka yi masa miki mikin da daga wannan mikin ne ya wafati دخل صهيب يبكي bayan ya shigo yana kuka يقول yana cewa ما yau أخا na rasa dan uwa ما yau na صاحبا rasa aboki فقال عمر رضي الله na عنه man nan da ya ƙara su cikawa ba yake da shi يا صهيب sai su haihu تبكي علي yanzu ni za ka ce za ka yi kuka وقد قال رسول Ta zai الله ku صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الميت ai mamaci لا يعذب ana yi masa بالبكاء azaba عليه da sashen kukan iyalinsa gare shi قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء علي عليه
kukan da iyalinsa suka yi masa لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم sai da قال manzala sallallahu alaihi wasallam cewa yayi إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء علي Allah عليه yana ƙara wa kafiri azaba da sababin kukan iyalinsa a kan
وقالت yace أسبكم القرآن in ma neman hujja kuke ba ga Qur'ani ba ai Qur'ani ya isa muku wala ta zurwa zurwa ba Allah ya faɗa a Qur'ani ba ne mai laifi ba ta ɗaukar rai- laifin wata rai
albin abbas Rana ba su yi radiyallahu anhu ma Yayin inda zalika yayin da ya ji wannan
wallahu huwa alhaka wa abka Ubangiji shi ke sa bawa ya dariya shi ke sa bawa ya kuka.
albin abi mulaikata Ina bin zaka ce wallahi ma albin umar radiyallahu anhu ma shay'an da Allah na ba su ya faɗi wannan magana Allah ne ma da ya shuru ce kome ba. Wato aka ce ba lallai dan ya yi shirin ya yarda ba ne. Ta yi dan ba son ya yi ya yi. Tunda shi ya tabbatar ya ji mai so ya faɗa hadisi. yasa wannan wayar tsada na basu ko ta aisha duk tana ɗaukan tawi tana ɗaukan tawi to
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن امرأة بنت عبد الرحمن انها اخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala ya huce ne على يهودية bisa wata wa'ina yahudiya يبكي عليها اهلها iyalinta wato suna kuka gare
فقال ta yace انهم يبكون عليها abu mamaki suna sai mata kuka وانها لتعذب في قبرها alhali an yi mata azaba a kabarinta
حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق هو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال yace لما أصيب عمر رضي الله عنه yayin da aka wasu na wani miki da ita ta saboda ya rasu
جعل صهيب يقول yana yana cewa ما أخا rasa dan uwa فقال عمر sai na mana yace أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ashe ba ta san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba إن الميت لا يعذب mamaci في سائر akan حي masa azaba mamaci akan masa azaba da sababin kukan wanda yake da rai ya sa wannan ne yana cikin wuraren da Aisha fahimtar ta ta saba da su sahabbai ko ta mafi yawan sahabbai نعم wanda akwai zarkashi barurin zarkashi musamman ya yi littafi akan wa'annan matsalolin al'isaba fi masdarakatu aishatu ala sahabati yayin da ya faɗi duk matsalolin da yake fahimta aisha allah ƙara ta gare ta ta saba da fahimtar sauran sahabbai ko ta saba da fahimtar mafi yawan sahabbai
باب ما يكره من babu wanda الحائط ba a so jinin ne ya ce Albai.
daga kuka a ɗaga murya bisa mamaci a ce za a yi wa mamaci kuka a ɗaga murya
وقال عمر رضي الله عنه wani namar Allah ƙara da ya gare shi ya ce دعاهن يأتينا yayin da Khalid ibn Walid ya wafata shekara ta 21 ko dai a birnin Himsa ko a sashen alkaryun Himsa Ah, wato mata suka haɗu suna kuka a kansa aka ce da sayyidina Umar radiyallahu anhu kaji suna kai masa kuka ka je ka aika min ka ce su daina sai na mai ce kyale su ke kuka akan Abu Sulaiman
ما لم يكن نقعه matuƙar bai kai matsayin a ɗebi ƙasa a rinda zubawa ga jiki ba
أو لقلقة ko ko ba murya ba ɗaga murya suke ba dan dai kukan da suke ba ɗaga murya suke ba ba kuma ɗiban ƙasa suke suna zubawa a jikin su ba wannan jale suke
والنقع na التراب على kawai ما a ɗebi tsaya a zuba a kan واللقلقة a الصوت sauti murya maɗaukakiya
حدثنا أبو نعيم Mm.
قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال mu gyara saman shugaba Allah ƙara dagare shi ya ce سمعت النبي صلى الله عليه ya ji وسلم Allah يقول sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن كذبا علي yi min ƙarya
ليس ككذب على آدم ba matsayinsu ɗaya da yi wa wani ƙarya ba.
من كذب علي Domin ni duk متعمدا wanda ya min ƙarya da niyya, فليس daga هو yana da مقعده من danganta النار bai tare da mazauninsa a wuta. Bai tare da mazauni a wuta.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم Na يقول da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa من نهى عليه wanda aka yi masa kuka يعذب بما نهى za a yi عليه masa azaba da sababin kukan da aka yi masa.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شوبة عن قتادة عن سيد بن المسيب عن علي بن عمر عن أبي رضي الله ya عنهما kaba da jama'a ta sallallahu umar an sai da na umar Allah kare da a gare shi عن النبي صلى الله ya عليه kaba da وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam قال wanda Allah ya ce الميت معذور mawaci في قبره ana masa azaba- azaba a kabari بمانه alai عليه sababin kukan da aka yi masa kukan da aka yi masa yakan saboda a yi masa azaba
تابعه عبد الأعلى Mm, حدثنا يزيد بن زريع mm, قال حدثنا سعيد mm, حدثنا قتادة وقال آدم عن شوبة mm.
الميت الزوج بكاء الحي عليه mamaci akan masa azaba da sababin kukan wanda yake da rai a kansa
بابه nan babi ne حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ya ce جاء بأبي يوم an zo أحد da mahaifina abdullahi ranar da aka yi yakin uhudu عن مسلم an kashe shi an masa busula an yanke hancinsa an yanke kunna an yanke al'aurarsa
شاو بها بين يدي رسول الله صلى الله aka عليه وسلم ajiye shi a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam وقد سجي صوبا an lullube shi da tufafi فذهبت أريد أن أكشف عنه a jabir ya ce na tafi ina nufin in bude in gaya yake فنهاني قومي mutane na suka ce kada in kada bude ثم ذهبت sannan na أكشف tafi dai عنه dan bude gare shi فنهاني قومي a, sai mutane na suka ce yan uwa na suka ce sai in yadda in bude صامر رسول الله Allah صلى الله عليه sallallahu alaihi wa وسلم sallam ya umarni نعم فرفع aka ɗauke da a, Abdullahi daga gabansa
فسمع صوت خ- sa'iha ce صائحة ya ji murya wata mace ta ɗaga murya da kuka فقال من هذه ya ce wa ce wannan فقالوا إبرة أمر suka ce ‘yar uwarsa ce, ‘yar uwar Abdullahi ce, ‘yar Amru ce, ita ce Fa'imatu, ko ‘yar uwar Amru ta zama ammarsa kenan, ko dai ‘yar uwarsa ce, ko a ammarsa, قال ya ya ce wato sunanta Fa'ima. Ammatu jabirin laha buka'u fi uhudin Fa'imatu hasna'u, Na'am.
wanda Shu'ab Abdullahi ɗan Fado yake faɗa a Misbahun Rawi. Ƙala, Mazala ya ce, فلما تبكي me zai sace kuka?
أو لا تبكي ko kada ta yi masa kuka فما زالت الملائكة domin ai تزينه بأدناها abdullahi ya samu matsayi babba mala'iku suna lullube shi da fukafukansa حتى da رفع fukafukansu har sai da aka ɗaga shi
باب ليس منا من شق الجيوب babu manzo sallallahu babu faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk ya tsaga wuyan rigarsa dan an masa mutuwa ko dan wata musiba ta same shi to ba tafiyar mu ɗaya da shi ba ba namu bane نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حدثنا زبيد اليمي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال Mm, ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس منا من لدم الخدود wanda da musiba ta same shi yake daga hannu yana marin kuncinsa to ba namu bane ba cikin mu yake ba وشق ko ya الجيوب tsaga wuyan rigarsa ودعا ko ya بدعوة rinka الجاهلية kira irin kiran ma'abuta jahiliya kai tansa ya rasa rani ya yi kaza to mu me wannan ba namu bane
باب رسول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة da bin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koka ma'ana ya ji ah, wato damuwa ya samu damuwa mutuwarsa a dimna haulata wanda ya mutu ne an je hajji hajjatul wada'i نعم ya mutu a makka حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال Mm, ah, sabu ya ce allah ya kare da gare shi ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya يقول kasance yana zuwa gaishe ne أما حجة الوداع shekarar da aka yi hajjin ban kwana shekara ta goma daga hijira من وجه saboda اشتد wani rashin lafiya da rashin lafiyar da ta tsananta gare ni وقلت nake da shi إني قد بلغ بي من الوداع ya rasulallah ciwo fa ya kai ni inda ya kai وأنا ذو مال gashi ni ina da dukiya ولا يرثني إلا ابنة ba ne da magaji na kusa wato in ba ya ɗaya ba ya ta ɗaya ce tak mace أفاتصدق بثلثي مالي daidai ne in kasa dukiya ta kashi uku in ɗau kashi biyu in bayan sadaka qala la manzo Allah ya ce a a fasace za ka yi haka fa qultu bi ya shadari ce to in raba biyu in ba da rabi sadaka fa qala la manzo Allah ya ce a a ka ce za ka ɗaura ne ka ba thumma qala sannan ya ce as-sulutu in ma so kake sai ka yi to ka kasa uku ka ɗauka shi ɗaya kawai wa Ka sulutu ɗau kathirun shi kansa sulusin ya yi girma ko ya yi aw yawa kathirun ko ya yi girma ko ya yi yawa innaka anta zarawar sa Ka taka ga kafin ganiya a ce ka bar magadanka suna masu shi khairun min ya an fi ma tazarawar da ka alatan ce ka basu talakawa yatakaffafunan suna nasa daga hannu ga mutane a ba su
wa innaka lan tumsika Ka nafaqatan sani fa hakika kai ba za ka ci da wa- wani abin ciyarwa ba tabtagi bi da wani awata allahi kawa ne dan neman yadda Allah illa ujata sai biha fa an baka lada da sababin wannan ciyarwar da kai sama taj'alu fi imratika har abin da za ka ɗauka ka sa a bakin matarka shi ma za a baka lada matuƙar dai Allah ka duba ka ci da ita Allah ka dubi cewa Allah ne ya ce ka ba ta abincin wannan ya sa kake ba ta ba wani dalili can na daban ba to wa qultu ya ya ce, rasulallahi rasulallahi ukhallahu ba'da ashabi ashe jama'a ta duk za su tafi su barni
qala Allah ya ce innaka lan tukhallafa ai ba za a barka ba a ce jama'a ka duk sun tafi sun barka ma'ana waɗanda suke sau'inka da wani fasa su tare a ce sun mutu kai kana nan ka ta'amala a amalan ce kana salihan aiki aiki na kirki illa zatta bi sai darajatan wal ka qata ƙara daraja da ɗaukaka da wannan aiki yasa matuƙar mutum ya zauna ya dade a duniya amma ya zama aiki na kirki yake yi a ɗaukaka ce da shi
thumma la'allaka an tukhallafa kuma ai kai ɗin nan ta yi a ƙyale ka ka dade a duniya hatta yatafiya bika aqwamun wato wannan yana daga ba da labarin manzo sallallahu alaihi wasallam da muka iya ba abin da yake gaibi alimal gaiba fadduhuru ka'ani ko hadar rasu hawa hal hawa Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da yake gaibi zamane gaba ɗaya masu zuwa kamar wakati ɗaya ne wanda bai huce kwaya ta ƙura guda ɗaya ba a duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa duka to a ta da bai aka akwamin har wasu mutane su amfana da kai wa yudara bika aqwam waya rura bika haruna Haruna.
kuma su cutu da kai a sami wasu wanda za su cutu da rayuwar taka to Allahumma amri li ashabi hijratahum ubangiji ina roƙonka in ji manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ka tabbatar wa da sahabbai na hijirar su hijirar da suka yi kadda ya zamo ka warware musu ita ko ka sa musu wani abu da zai zamo hijirar ta warware
wala tu- wala taruddahum ala ka da aqabihim da su musa dindiniyar su lakin al-ba'isu sai dai wanda bai sa'a ba sa'ad ibn khawlata sadun haulata sadun haulata shine bai sa'a ba ya bar maka ya tafi madina don neman yardar Allah amma gashi ya zo maka a maimakon a ce ya samu ya koma madina inda ya je don neman yardar Allah a ce a can ya mutu gashi Allah ya karɓi ransa a maka yasa kamar ta wani wajen a ce ai wani abu matsayi ne da ya samu amma sai ya zamo bai kai masa har ƙarshe yadda ake so ba a yadda duk yake ka je dan Allah ai a ce kana nan a wajen dan Allah ya fi ma ya fi a ce ka koma inda ka bari dan Allah a ce ka koma inda ka bari dan Allah ga ga inda yake ka je dan Allah ai gwamma a ce kana inda ka je din domin Allah to yarsilahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana tausaya masa amma ta bi makkata cewa sa'adu ya mutu a makka wato wannan yanzu na ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mata bi makkata mudraji na'am ba marfu'i bane Mhm.
yake zuhuri ne ya idrajin wannan hadisin buhari ya rawaito shi gurare da yawa nan gaba za mu ci shi a kitabul magani zai zo a kitabul da'awati zai zo a kitabul hijrati zai zo a kitabul tibbi zai zo a kitabul fara'il zai zo a kitabul wasaya zai zo a kitabul nafakat haka nan muslim ya fi da shi amma shi a wasaya kawai abu da da sun zo da misali da inda maza da sun fi da hadisin nan shi yasa dukkan tafi din nan sun a sun fi da wannan hadisin to babu ma yunha babu abin da aka hani daga gare shi domin alhalki daga a ce za a aske gashin kai ko wani gashi inda musibati don wata musiba ta afkar wa bawa wa ƙala haka mun قال zanta لكم بالموسى a kamar da musan hankali ya ce حدثنا يحيى بن حمزة in ha- in- قال عبد ana الرحمن tsammanin بن da ya جابر ce, قال القاسم بن خيمرة mm, حدثه قال wannan حدثني أبو hadisin بردة muttasili domin shi a kamar musa ɗin nan malamin buhari malamin buhari ne illa iyaka buhari ya karɓi magana hadisin ne ta fuskar muzakar نعم shi ya sa bai ce haddasana ba ya ce wa ƙala مم.
yanda iraki yake faɗa a mallazi bi shayi a za bi ƙala fakazi an anatin ka habarin ma'aziki la tusli libni hazmi nil muhalif amma wannan hadisi ne muttasili ba wai munkadiri ba ne yana ku irin hazmi ne suke cewa ai munkadiri ne amma dai tun da shi aka bamu nusa ɗan ɗari ɗin nan mutumin a malamin shi buhari kuma muslim ya kawo hadisin da isnadi cikakke a cikin نعم
to نعم قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال mm.
وجاء أبو موسى وجاء mahaifina abu musa ash'ari ya yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani فغشي عليه sai ya suma ورأسه فيه جمرة من آله alhali kansa na kan cinyar wata mace daga iyalinsa فلم يستطيع أن يرد عليها شيئا na sannan ba sai ke ta kuka wa yau mun rasa mai gida yau mai gida kaza da kaza Ah, abu musa yana halin da ba zai iya amsa mata ba
فلما أفاق da allah ya sa ya dawo hayyacinsa قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه ni وسلم dinnan ba ruwa na daga duk wanda manzo Allah ya ce ba ruwansa da shi Mm.
duk wanda manzo Allah ya ce ba ruwansa da shi to ni ma ba ruwa na da shi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wa sallama برئ من السالقة ya yi hani daga me daga muryarsa yayin saukar musiba ko والحالقة me aske gashinta saboda wai musiba ta saukar mata والشاقة ko wadda take kyata tufafinta don musiba ta saukar mata Ha? Ah, to, Allah ya saurara mana zaman da gida.
Na'am.